ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya wannan majalisi majalisi ne da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 76 a wannan yammaci na juma'a 27 ga watan jumadal ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda take daidai da ashirin da tara ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. bayanin da muke yi a majalisun da ya gabata shine bayan tsangwama da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya bayyana da'awarsa da cutarwa da aka yi ta masa ba ta taƙaita a kansa shi kaɗai ba ta zarce har zuwa kan waɗanda suka karɓi musulunci gurinsa musamman waɗanda suke da rauni daga cikinsu to a wannan majalisi insha Allahu ta'ala mawallafin wannan littafi na nurul yaƙin zai fara kawo mana misalai na irin mutanen da aka cutar da su aka tsangwame su sakamakon karɓar musulunci da suka yi daga gurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa minan ladina uzu fi sabilillah daga cikin waɗanda aka cutar da su akan tafarkin Allah ma'ana saboda sun shiga musulunci saboda sun karbi musulunci gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan ya sa aka cutar da su akwai bilal bin rabah wannan sahabi ya haɗu da tasku sakamakon musulunta da ya yi ya ce kana mamlukan li'umayyata bin khalaf al-jumahi alƙurashi shi bilal ya kasance bawa ne na umayya ɗan khalaf wanda ya fito da ƙabilar banu jumah wacce take ƙarƙashin ƙabilar ƙuraish wannan mutumi yana cikin waɗanda suke da izza da ɗaukaka kuma masu faɗa aji a cikin ƙuraishawa shi umayyatu bin khalaf kenan to sai zamanto bilal bawansa ne kuma allah maɗaukakin sarki ya masa taufiki da karɓar musulunci fakana ya ja'alu fi unqihi hablan wa yadfa'uhu ila sibiyani yal'abuna bihi wa huwa yaqulu ahad ahad daga cikin abubuwan da umayya ɗan khalaf ya yi wa bilal bin rabah na tsangwama da cutarwa da azabtarwa saboda musuluntarsa ya ce ya kasance yana ɗaura masa igiya a wuyarsa kamar yadda za a ɗaura igiya a wuyan saniya ko a ɗaura igiya a wuyan tinkiya to haka yake ɗaura igiya a wuyar wuyan bilal wa yadfa'uhu ila sibiyan idan ya ɗaura igiyar a wuyar wuyan bilal sai ya danka igiyar hannun ƙananan yara sitafis gan bilal suna jansa kamar akuya me yasa saboda ya shiga musulunci ya karbi musulunci wa huwa ya ƙulu alhali shi bilal yana cewa ahad ahad abin da yake nufi shine allah shi kaɗai ne allah shi kaɗai ne shi kuma abin da yake so ya zo ya bauta wa lata da uzza da su manaf waɗanda gumakan da suke jikin ɗakin ka'aba su na'ila su isaf ya fi so ya zo ya bauta musu to shi kuma di ya kafurce musu ya taƙaita bautansa ga Allah kuma yana cewa ahad Allahu ahad in, in azaba ta yi azaba har ma sunan Allah ya ɓata masa sai dai ta faɗin ahad ahad ahad saboda yadda suke fisgarsa suke jansa an ɗaura masa igiya a wuya dolensa ya bi su a in ba haka ba kuma za su halaka shi ya ce lam yashghalhu ma huwa fihi an tauhidillahi ta'ala tsanani da wahala da yake ciki bai shagaltar da shi daga kadaita Allah ba bakinsa bai gushe ba yana furta ahad ahad wa kana umayyatu yakhruju bihi fi waqti dhahira wannan kala na farko kenan cikin kalolin azaba da umayya dan khalaf yake gana wa bilal saboda bawansa ne zai yadda ya ga dama da shi ba mai ce masa cikanka to daga cikin nau'ukan azaba da umayya ɗan khalaf yake gana wa bilal ya ce wa kana umayyatu ya bihi fi waktin zahirati firran ba'i umayya ɗan khalaf ya kasance a lokacin da rana ta take ta yi tsanani tana kan gacin zafinta yana fita da bilal zuwa ga arramba ta ce ƙasa wacce take yashi mai tsananin zafi wacce rana ta gasa ta ta gasu wadda koda da ƙafa ka taka za ka wahala to ya kasance yana fita da bilal cikin wannan yashi wanda malamai na tarihi suna cewa saboda duwatsun da suka kewaye garin makka mun san garin makka kewaye take da duwatsu shi kuma dutsi idan rana ta buge shi to garin da yake kusa da shi garin zai ɗau zafi wato duwatsun za su ba da tiriri da zafi wa garin da suke kewaye da da shi to sai ya zamanto yadda suke kwatanta abun malamai yadda suke kwatanta abun yadda garin makka zai ɗauki zafi wani lokaci za ka ga ƙasa har tiriri take fitarwa suna cewa idan da za ka yanko wani ɓangare na tsokar nama ka ɗora a kan yashi zai iya gasuwa haka malamai suke faɗi saboda tsananin zafi da yake cikin garin makka sakamakon duwatsu da suka kewaye garin rana idan ta bugi dutsen tiriri na fita daga jikin dutsen sai ya ba wa garin makka sai a wayi gari duk inda ƙasa take koya shi sai ya ɗauka to shi wannan mushiriki umayyatu ɗan khalaf ya kasance a daidai lokacin da rana take gacin zafinta yana fita da bilal thumma ya'muru bisakharati sai ya sa a ɗauko masa gungume mai dutse dutsen da rana ta gasa shi ya gasu wanda zai ɗauko ma ba zai iya kama dutsen daret ba saboda in ya ce zai kama shi daret zai gasa masa hannunsa sai ya samu wani tsumma ya naɗe hannunsa da shi idan ya zo ɗaukan dutsen sai ya kinkimi dutsen a lokacin da umayya ya fito da bilal ya ce thumma ya muru bi sakhratil azimati fatudau ala sadrihi sai sa a je a ɗauko masa gungume mai dutse wanda ya gasu da zafin rana sai ya cire wa bilal rigarsa wannan ƙasar da ta gasu wacce malamai suke cewa ko da wani yanki na nama ka ɗora zai iya gasuwa a kanta sai ya cire wa bilal rigarsa sai ya kwantar da shi kan ƙasan ƙasan tana gasa shi har wani lokaci ma ta ɗaɗe masa fatarsa na bayansa sai a zo da wannan dutse sai a ɗora a kan ƙirjinsa ثم يقول له سيتشوى بلال لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى kaga wannan azabar da nake maka ba za ka gushe ba kana ɗanɗana kuɗarka hatta ta mutu har ka mutu ba za ka gushe ba kana ɗanɗana kuɗarka haka mutu autakfuru bi muhammad ko kuma ka kafurta da muhammad ma'ana ka bar addinin musulunci in har kana so in daina gana maka wannan azaba to ka bar addinin musulunci addinin da muhammad ya zo da shi ka bar shi ko ka mutu a wannan yanayi matukar ba ka bar addinin muhammadu ba ko kuma in kana so ka samu sassauci ka bar addinin muhammadu wata abudun lata wal uzza ka dawo bautar lata da uzza in kana son zaman lafiya wannan azabar da nake maka na daina to ka dawo bautar lata da uzza ka bar addinin muhammadu wannan abin da yake gayawa wa bilal kenan to bilal wani martani yake mayarwa fa yaqulu ahad ahad bilal dai shi dai baya gushewa ahad ahad kul huwallahu ahad allahu samad ka ce allah shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya waɗannan gumaka da ake bautawa gumaka guda 360 a cikin ɗakin ka'aba da wajen ɗakin ka'aba bilal duk ya kafirce musu ma allah shi kadai yake bauta shine ma'anar ahad ahad allah shi kadai ne abun bauta allah shi kadai ne abun bauta kenan duk azabar da umayya ɗan khalaf yake gana wa bilal bai sa zuciyar bilal ta karaya ba waɗannan su ne sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama duya da suka haɗu da ita duk ƙalubale da suka fuskanta a rayuwa da gwagwarmaya da suka sha a rayuwa bai sa sun yi koma baya ba wajen riko da wannan addini sai ma abin da ya karu kuma kamar yadda muka yi bayani a majalisun da ya gabata wannan kamar sunna ce ga musulmai bisa hukunci na ubangiji subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da mutum zai yi riko da addini a duk lokacin da mutum zai ce shi musulmi ne tofa abokan gaba ba za su taɓa barinsa ya zauna lafiya ba abokan gaba makiya musulunci waɗanda ba musulmi ba har abada ba za su taɓa barinsa ya zauna lafiya ba idan ka ga sun bashi ya zauna lafiya to ya bar addinin ko kuma yana cikin addinin amma suna mun fahimci suna shi suna ne musulmi amma duk wani abu da ya shafi musulunci ba za ka gani zahirinsa ba za ka ga musulunci ba a aikace ba za ka ga musulunci ba kuma bawa ikirarin shi musulmi ne to nan za su bashi ya zauna lafiya saboda shi musulmi ne a suna amma a hakikani babu musuluncin tattare da shi to idan mutum ya zama haka ba ruwansu da shi idan ka ga sun yi cakan mutum suna ƙoƙarin makida da kaidi da makirci to sun ga mutum ya riƙe musulunci ne kamkam amma matukar ka riƙa musulunci sakwa-sakwa ko kuma musuluncin baka damu da shi ba kai dai kawai ka taso a gidanku musulmi an haife ka musulmi kana amsa sunan musulunci to amma za a iya haɗa kai ma da kai wajen yakar musuluncin da musulmai to wannan ba shi bane target ɗinsu shi suna ga sun gama da shi yana amsa sunan musulunci ne amma kuma babu musuluncin tare da shi wane ne target ɗinsu wanda yake rungumar musulunci shi yasa za ka ji ana masa laƙabi iri-iri kuma ana fito da sura wacce take ta ɓata musuluncin da masu musuluncin a amfani da wasu waɗanda su suna suke amsawa na musuluncin amma hakikanin musuluncin babu shi tattare da su sai a yi amfani da su wajen bata wa musuluncin suna a yi amfani da su wajen ayyanta musulmi a nuna cewa ba fa yanda yanayin musuluncin yake a zo da su su ta kashe mutane suna kone-kone suna ta'adi kuma suna allahu akbar allahu akbar sai a nuna ce ai musuluncin abin abun tsoro ne musuluncin ma tattare yake da barazana sai a amfani da waɗanda ba su san musuluncin ba tantiran jahilai ne sa'an nan kuma musuluncin yana nan su suna nan sai a amfani da su a fito da su a matsayin su ne musulman don me don a yaƙi musuluncin da su da kuma duk inda musulmai suke duk inda ake samun ci gaba na musulunci za ka ga duk faɗi tashin ya za a yi a daƙila wannan yanki ya za a yi a dankwafar da wannan yanki ya za a yi a durƙusar da wannan yanki wannan shine target ɗin makiya musulunci kuma har kiyama ta tsaya in kaga sun bar musulmai ko yanki na musulmi ya zauna lafiya to kun sake musulunci amma matukar za ku riƙe musulunci ba za su taɓa barin ku ku zauna lafiya ba tun da tun da tun da tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har bayan zuwansa har yau har gobe har kiyama ta tsaya haka abin yake sunna ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to wannan yan uwa ya kamata mu ɗauki izina daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na irin wahala da ya haɗu da su kala-kala daga makiya musulunci amma babu abin da ya ragu daga gare shi na riko da wannan addini da kuma yaɗa shi haka zalika sahabbansa kamar yadda yanzu muka fara ganin misalai wahalhalu da aka yi ta gana musu da azaba da aka yi ta ɗanɗana musu bai sa sun raurawa ba bai sa sun karaya ba bai sa sun sare ba sun doge sun jajirce marra bihi abubakarin yauman wata rana sayidina abubakar ya wuce bilal faƙala sai ya ce ya umayyatu ya kai umayya ubangidan bilal kenan umayya ɗan khalaf amma tattaƙillaha fi hadal miskin shin ba za ka ji tsoron allah ba akan wannan miskini mutum mai rauni hatta mata tu'azzibuhu har zuwa yaushe za ka ci gaba da azabtar da shi ƙala martanin da umayya ya mayar wa sayidina abubakar ya ce an ta'afsattahu ai kai ne ka lalata shi ai kai ka ɓata shi sai ce masa fa'an min matara in har za ka iya ka tsamo shi ka cece shi daga abin da kake gani na azaba ma'ana azabar da umayya ɗan kalab yake yi wa bilal in har abubakar yana da iko yana da dama ya tsamo shi daga wannan azabar ya cece shi daga wannan azabar a nan gurin fashtarahu minhu saidina abubakar kai tsaye kawai sai sai bilal daga gurin umayya dan kalab wa a taƙahu kuma ya yanta shi to yadda saidina abubakar ya sayi bilal a gurin umayya dan khalaf an samu riwayoyi daban-daban wanda ibnu asakir ya kawo su cikin littafinsa tarihu dimashq riwaya ta farko da ya kawo yana bayyana cewar bilal ya ɗanɗana kudarsa a gurin ubangidansa shine wato umayya dan khalaf yakan gasa shi a cikin zafin rana yakan ɗauko kibiya ya ta sukarsa ya ɗaure shi sassafe gari ya ɗau sanyi ya ɗebo ruwan sanyi ya watsa masa ya zo da bulala ya ta zabga masa idan kuma gari ya ɗau zafi rana tsaka ya cire masa rigarsa ya zo ya kwantar da shi kan ƙasa fatarsa tana ɗayewa ya sa a ɗauko gungume mai dutse ya gasu sosai ya ɗora masa a ƙirjinsa har sai ya kafurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yamma ta yi ya ɗaura masa igiya a wuyansa kamar dabba ya danka shi hannun yara su yi ta fisgansa suna wasa da shi saboda wannan musulunci nasa to shi kuma bilal ba zai gushe ba yana rabbi allahu ahad ahad ahad duk yadda za a cutar da shi wannan lafazin shine ke fita a bakinsa rabbi allahu ahad ubangiji na shine allah shi shi kadai ba zan bauta wa lata ba ba zan bauta wa uzza ba ba zan bautawa isaf ba ba zan bautawa na'ila ba ba zan bautawa manaf ba ran ubangiji na shine Allah shi shi kadai yake abun bauta guri na to waɗannan azaba da umayya dan khalaf ke gana wa bilal abubakar wata rana ya zo wucewa sai ya tarar da bilal a cikin matsanancin yanayi ana ɗanɗana masa azaba to abubakar bai ma yi magana ba ya tsaya dai yana kallon su abin yana ci masa zuciyarsa yana ƙona masa zuciyarsa su kuma mushirikai sai shewa suke suna tafi umayya ɗan kalab na gana masa azaba mushirikai suna shewa suna tafi abubakar ya zo wucewa sai tsaya yana kallon ikon allah yana jin raɗaɗi a cikin zuciyarsa na azaba da ake ganawa wa bilal sai suka juyo ga abubakar sai suka ce za ka iya sayan ɗan uwanka ne cikin addininka tun da ya ce shi addininka zai yi abubakar ya ce me zai hana sai cire ukiya guda arba'in sai sayi bilal da shi ukiya guda arba'in da ya sayi bilal sai yanta bilal sai suka ce masa suka ce wa sayidina abubakar su mushrikai kenan da suke tare da ubayyu dan kalab da da ukiya ɗaya ma ka taya za mu sayar maka saboda ya ishe mu wannan addinin naku ba ma so mu gan shi tare da shi allah allah ma muke mu yi yadda za mu yi mu rabu da shi mu da zai mutu ma shi kenan amma yanzu tun da ka saye shi shi kenan ko da ukiya ɗaya ka taya ma za mu sayar maka ya saya ukiya arba'in sai suke cewa ko ukiya ɗaya ya taya za su ban masa su dai su su su yadda ƙwallon mangwaro su huta da kuda suna ga bilal ya zama musu alakakai tun da bawansu ne kuma ya shiga wannan addini da suke kyamar addinin suke kyamar duk wanda ya shiga addinin to dalili suke nema da zai sa su rabu da shi yanzu tun da abubakar ya saye shi ya hutashe su su kama ko da ukiya ɗaya abubakar ya sayi bilal za su sallama masa abubakar sai ce to ni kuma na rantse da allah da kun kisiyar mun ukiya arba'in kuka ce sai ukiya ɗari ko ɗari biyu zan saye shi in yanta shi ya samu yancin bauta wannan riwayar ibn asakir ya kawo ta cikin littafinsa tarihu dimashq to akwai riwaya ta biyu ita ma da ta zo shigen wannan ɗin wanda aka samo ta ta hanyar ibn sirin yake ba da labari cewar lokacin da musuluncin bilal ya bayyana wa ubangidansa ya musulunta ubangidansa bai san ya musulunta ba to lokacin da ya bayyana masa cewa bilal bawansa ya musulunta sai je ɗaure shi a cikin rana haka yauni ranan cikin rana ranar nan duka a kansa ta ƙare wannan ba don ma Allah maɗaukacin sarki yana kare shi ba ai kaga sai ya halaka wannan rana duka a kansa ta ƙare ya dinga azabtar da shi yana ce masa ilahuka lata wal uzza allanka abun bautanka shine lata da kuma uzza waɗannan su zaka bautawa bilal kuma yana cewa ahad ahad ahad shi kan ba zai bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai shi kadai shi kadai sai aka je aka ba wa sayidina abubakar labari ga can abin da ke faruwa cikin makka wani bawa cikin bayin umayya dan khalaf ya musulunta umayya ya daure shi ya wuni yau a cikin rana yana can yana gana masa azaba cewa abun bautansa shine lata da uzza ba zai daina gana masa azaba ba sai ya dawo bautan lata da uzza shi kuma yana ta cewa Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne abubakar ya taso daga gidansa jikinsa yana bari da ya zo su ya tarar da bilal a cikin matsanancin yanayi sai yake cewa alama ta kutuluhu akan me zai sa ku kashe shi saboda kawai ya shiga addini addinin musulunci sai suka ce in ka ji haushi ka saye shi mana sai ce nawa za ku siyar mun suka ce ka taya ko nawa ka taya mun sayar maka sai ce kun sayar mun ukiya bakwai suka ce kawo kaga wannan riwayar kuma ta ce da ukiya bakwai sayidina abubakar ya sayi bilal can kuma riwayar farko da muka karanta ta bayyana cewa ukiya ukiya arba'in to akwai riwaya ta uku wacce aka samo ta hanyar ibn uyaina yake ba da labari cewar sayidina abubakar ya sayi bilal a daidai lokacin da umayya ɗan khalaf bayan ya ɗau sati guda yana gana masa azaba saboda shigansa musulunci sai je ya toni katon rami umayya ɗan khalaf ya je toni katon rami sai sanya bilal a cikin wannan rami kansa yana waje rana tsaka ya sa a yi ta ɗebo masa duwatsu ana zubawa a ramin aka sa duwatsu a ramin aka cike ramin bilal yana ciki cikin rami ba hali ya yi motsi kansa kuma gashi nan a waje duwatsun kuma da aka sa sun gasu da zafin rana aka bi da ƙasa aka rufe kawai kansa za ka gani yana motsi yana juyawa kuma kana ganinsa kasan yana ɗanɗana kuɗa yana shan azaba to sayidina abubakar ya zo ya da su a wannan yanayi sai ke ce musu nawa za ku siyar mun da shi suka ce ka taya sai ce kun siyar mun ukiya biyar sai suka ce ko da ma ƙasa da haka ka taya za mu siyar maka ya ce ni kuma ko da za ku ce ba za ku siyar ba sai ukiya ɗari zan siya suka ce kawo yadda ka taya ɗin ya ba su aka buɗe wannan rami da bilal yake ciki sai dina abubakar ya kamo shi ya fito sai ya ce na ‘yan taka a gabansu suna ji ya ce na ‘yan taka kai ma daga yau ɗa ne ba bawa ba to a nan gurin wannan riwayar da muka karanta tana da ƙarfi sosai yanzu muna da riwayoyi guda nawa guda uku riwaya ta farko ta bayyana cewar saidina abubakar ya sayi bilal akan ukiya arba'in riwaya ta biyu ta bayyana cewar ya sayi bilal akan ukiya bakwai riwaya ta ƙarshe da muka karanta ta bayyana cewar ya sayi bilal akan ukiya biyar ta waɗannan riwayoyi ya za mu yi aiki da su gaba ɗaya ko kuma ɗaya daga ciki zamu rinjayar mu bar saura me ra'ayinmu tun da ai arba'in ba ta yi kusa da bakwai ba har ma gara biyar suna kusa da bakwai ko to amma arba'in akwai rata sosai za mu ce da ukiya nawa ya siya bakwai to me yasa aka rinjayar da bakwai to ita arba'in ɗin laifin mai ta yi na eh na haka na na na wannan bayanin yana da yana da kyau na'am na'am eh wato kai rinjayarwa kake so ai wannan riwaya ta ƙarshe ta ibnu uyaina ta fi ƙarfi wacce aka bayyana cewar ya saye shi da ukiya biyar ta fi sauran riwayoyin ƙarfi wato a rinjayar da ita akan saura sai a tafi kanta kawai tunda ta fi karfi to abinda kuma malaman hadisi suke tafiya akan in za a tuna idan an samu riwayoyi a zahirinsu sun yi karo abu na farko da ake fara yi in dukansu ingantattu ne shine ai kokarin hada su duka ai aiki da su sai in ta ci tura sai a tafi mataki na biyu sai a duba a ga wacce ce tafi ƙarfi sai a rinjayar da ita akan yar uwarta to wannan ma in ta ci tura aka ga duka ƙarfin su fa ɗaya to anan sai a tafi mataki na uku a ga wacce ce ta riga wacce ce ta zo daga ƙarshe wacce ta zo daga ƙarshe sai ta soke wacce ta riga a ce wannan ta ƙarshen ta soke ta soke ta farkon to amma yanzu mu tafi a biyar ɗin ita ta tsakiya ce ko rinjayarwa ta ƙarshe sokewa ne sai a duba a ga wacce ce ta zo a farko ce ce ta zo a ƙarshe wacce ta zo a farko ita tsohuwa ce wacce ta zo a ƙarshe sabuwa ce a ce ta wacce ta zo a ƙarshe ta soke wacce ta zo a farko tunda ana samun haka manan sahmin ayatin aunin siha na'ti bi khairin minha aw mithliha aya qur'ani ma wata aya za ta zo daga farkon al'amari daga baya kuma sai wata ta zo ta soke ta kaga akwai misalai da yawa na wannan a cikin alkur'ani wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila da in mace mai aure ta yi zina wannan shine hukuncinta Allah madaukakin sarki ce fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku nemo shaidu da za su shaida bisa wannan alfasha ta ta ta zina mutum hudu daga cikinku adilai fa in shahidu in sun shaida fa amsi ko hunna ku kange su fil buyuti a cikin gida a hana su fita ba ita ba fita hatta tawaffa hunnal maut har mutuwa ta zo ta dauke ta sai zama life in prison kenan ko a mata daurin daurin rai da rai yadda bahaushe yake faɗi a kange ta a cikin gida ba ita ba fita waje ba shakar iskar waje hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta ɗauke su au ya ja'alan lahu lahunna sabila ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu mafita to sai aya aka sauka wa annabi aya da ta zo ta soke wannan sai aka shafe ta amma tilawata kaga ana karanta ta ana karanta ta tana nan cikin alkur'ani amma an soke hukuncin wani hukunci ne a ita kuma ayar da ta zo ta soke hukuncin wannan ita kuma an soke tilawarta hukuncin yana nan amma tilawar yanzu ba ka samu aya cikin alkur'ani ba ashekhu wa sheikha idha zanaya farjumuhu malbatta jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce wadda daga baya an soke tilawarta amma hukuncin yana nan ita ce ta zo ta soke wannan ayata wallati ya atina alfahishata min nisaikum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khudhu anni khudhu anni ku karba daga gurina ku karba daga gurina qad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya wa mata wanda suke da aure suka yi zina Allah ya sa musu mafita inda an ce can an ce auya ja'ala Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu mafita to annabi sai ya ce ku karba daga guri na ku karba daga guri na Allah madaukakin sarki ya sanya wa matan da suka yi zina masu aure ya sanya musu mafita yace ash-shaykhu wash-shaykhatu mai aure namiji da mai aure mace idza zanaya idan suka yi zina farjumuhum albatta ku jefe su kawai jaza'an sakamako ne bi ma kasa ba na mugunyan aikin da suka yi na zina saboda yana da abin da zai kare shi daga afka zina tare da haka ya je yi jaza'an bi ma kasa ba na kalan min Allah uquba daga gurin Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima kaga wannan daga ji ka lafazi ne na aya to amma babu shi a cikin alkur'ani da shi aka soke hukuncin wannan to shine idan nassi ya zo a karon farko daga baya wani nassu ya zo wanda ya yi karo da shi to wanda zai zo daga bayan zai iya soke wanda ya zo daga daga farko kuma irin wannan misali shi ma akwai shi cikin hadisai waɗanda suke masu tarin yawa farkon lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma garin Madina duk abin da aka dafa shi wuta ta taba shi in mutum ya ci sai ya sake alwala yanzu idan aka dafa shinkafa kaci da kayi alwala to sai ka sake alola in aka tuka tuwo ka ci ka yi alola sai ka sake alola aka dafa maka nama farkon musulunci farkon zuwansa madina daga ba kuma sai aka soke wannan hukunci sai zamanto aka bar kawai cin naman raƙumi shine in an ci za a sake alwala amma banda sauran nau'ukan abinci sannan ga innamal ma'u minal ma'i wannan a farkon musulunci ne ko da mutum ya kusanci iyalinsa in bai yi rilizin ba ba abin da ya fita da gare shi to babu wanka tattare da shi wannan a farkon musulunci a ƙarshe-ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana cewar idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i wa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yanzil idan ya kwanta da matarsa ya kusance ta to wanka ya zama wajibi a kansa ko da bai yi releasing ba ko da ba abin da ya fita tattare da shi kaga wannan hadisi ya soke wancan to haka riwayoyi idan an zo aka tarar aka kasa hada su ai aiki da su kuma aka ga duka suna da karfi aka kasa rinjayar da daya akan daya to sai a duba a ga wacce ce ta zo daga farko wacce ce ta zo daga daga karshe to wannan dai kun ce mu rinjayar mu wuce mu tafi abun mu ko to mun rinjayar na mun rinjayar cewa ukiya biyar sayyidina abubakar ya sayi bilal ya yanta shi da shi amma wasu malaman suna cewa lokacin da sayidina abubakar ya zo ya tarar da bilal ana gana masa azaba sai suka ce masa ya taya sai ce musu ya siya ukiya biyar akwai kuma wata riwaya da za ta zo nan gaba ita kan ma za mu gaba ma da da kudin abubakar ya sayi bilal ba fansansa ya yi da wani bawa suka ce lokacin da abubakar ya zo ya tarar ana gana wa bilal azaba sai nemi ya sayi bilal din sai suka ce masa ya taya sai ce kun siyar mun ukiya biyar sai wani a cikin mushirikai ya ce cap kama rena shi kenan sai ce to nasu ya ukiya bakwai suka ce kudinsa ya fi haka shi dai umayya ya yi shuru asalin mai bawan kenan asalin mamallakin bilal shi bai yi magana ba yan kuci ku bamu ne suke magana yan kanzagi suka ce ba za a bar shi a bakwai ba kudinsa ya fi haka inda gaske kake yi ka fidda makudan kudade sosai ka saye shi sai ce to kun siyar mun arba'in suka ce kawo to a nan ne da ya fidda ukiya arba'in ya danka wa umayya sai umayya yake ce masa ni kan ma ko da ka siya kasa da ukiya biyar din zan siyar maka da shi kenan tayin da ya kai ya kawo tsakanin sayidina abubakar ba da asalin mamallakin bawan bane shi ya yi shiru yana kallon su shi dai kawai yana so ya rabu da bilal saboda yana ga Bilal ya zama masa karfan kafa bawansa ne amma kuma ya ki ya bi addininsa to su kuma 'yan kuciku bamu 'yan kanzagi 'yan bawan fage 'yan bani na iya su ne suka yi ta kai kawo da sayidina abubakar har kudin ya kai ukiya biyar shi yasa riwayoyin suka zo haka haka wasu malamai suka bayyana to lokacin da sayidina abubakar allah yarda da shi ya sayi bilal ya ‘yanta shi fa'an zalallahu fihi wa fi umayyata fi suratin laili fa'an zartukum naran talazza la yaslaha illa al'ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayu jannabu hal'atqa allazi yu'ti malahu ya tazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى sakamakon sayan bilal da abubakar yayi Allah yarda da shi da bilal din gaba daya da yan tashi da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wannan yana daga cikin jerin falalar sayyidina abubakar Allah yarda da shi Allah ya saukar da ayoyi na alkur'ani a sababin wani gagarumin aiki da yayi wannan aikin sayyidina abubakar ya sayi bilal yaranta bilal babansa sai ya ji labari sai ya kira shi ya ce na ji ka sayi bilal ka yanta shi shi kuma bawa ne kuma bawa mai rauni kyamurarre me zai hana ka na sayan katti madaka tuwo wanda in wani abu ya taso za su tare maka ya ce a shi don allah yi shi yasa allah ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiga a wajihi rabbihi la'ala ya ce shi ba yayi bane wai dan ya saka masa ko dan ya kare shi ko dan ya amfana da shi ko dan ya ci gajiyarsa a'a yayi ne dan neman yardar Allah to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi a sababin sayyidina Abubakar da kuma Umayya dan Khalaf ayoyin a ayoyin farkon suna bayani ne kan Umayya dan Khalaf Allah maɗaukakin sarki ce fa'an zartukum naran talabba ina tsoratar da ku dangane da wuta wacce take kunnuwa ita da kanta ba kunna ta ake ba ita da kanta take kunnuwa take ku ita da kanta za ta kunna kanta shine ma'anar naran talabba wuta mai kunna kanta saboda yanayin zafinta ita da kanta take rura kanta ta kunna kanta ita take a zalzalar kanta to Allah ya ce ina tsoratar da ku irin wannan wutar wutan da ita ke kunna kanta kuma ta rura kanta Allah ya ce ina tsoratar da ku irin wannan wutar fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiganta ita wannan wuta da take rura kanta ta kunna kanta sai wanda yake shaƙi ba mai shiganta sai shaƙi shine ibn abbas da shi da abdahak manyan masanan tafsiri na sahabbai da kuma tabi'ai ya ce wannan ashka ɗin allah yana nufin umayya ɗan khalaf ba mai shiganta sai umayya dan khalaf kenan shi kadai zai shige ta a'a da shi da masu aiki irin nasa shi din dai zai zama cikin manya-manya a cikinta cikin dakka-dakka a cikinta amma yana da mabiya yana da 'yan uwa wanda za su shiga wutan tare me yasa Allah maɗaukacin sarki ya tanadar wa umayya ɗan khalaf wuta wacce take mai irin wannan siffa malamai suka ce saboda azabar da ya ta gana wa bilal shi ya sa cutar da musulmi don ya hangumi addini yana da hatsari kwarai da gaske ya zama da bakinka da yawonka aka haɗa makida da kaidi wa musulmai ko kuma wa wani yanki na musulmai ba kuma don komai yasa aka yi haka ba saboda musuluncinsu ta wannan yana da illa a rayuwar musulmi musulmi kar ya kuskura ya zamanto ɗan amshin shata wa makiya musulunci wajen cutar da musulunci da musulmi saboda allah maɗaukakin sarki ya tanadar da wuta wacce take kunna kanta ta rura kanta ga umayya ɗan kalab da ire-irensa me yasa ya tanadar da ita ga umayya dan kalab saboda cutar wadda yayi wa bilal me yasa ya cutar da bilal saboda ya ce Allah shine ubangijinsa to haka al'amarin yake har kiyama ta tsaya duk wanda zai yi kokarin ganin bayan wanda ya ce Allah shine ubangijinsa makomarsa ɗaya da umayya dan kalab to saboda haka musulmi a hirɗinka ka zama daga cikin jerin waɗanda za a haɗa baki da shi ko ka taimaka wajen cutar da musulmi ko kuma cutar da yankin musulmi saboda sun ce su musulmi ne makomaka ba za ta yi kyau ba Allah maɗaukacin sarki ce la maslaha illa al-ashqa ba mai shiganta sai shaki wane ne shaki ibnu abbas ya ce shine umayya dan khalaf sai abdurrahman بن ناصر السعدي يتي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنا نقول za a kalli lafazin gamammen lafazin za a kalla ba wai sababin da ya sa lafazin ya zo ba nan yanzu ai ana magana ne akan umayya dan kalab to amma bata takaita da shi ba shine ma'anar al'ibratu bi umumin lafz duk wani wanda yayi aiki irin na umayya dan kala shi ma makomarsa kenan Allah yana tsoratar da shi yana tsawatar masa yana masa gargadi wuta wacce take kunna kanta ta rura kanta to Allah madaukakin sarki yana tsoratar da shi kar ya yadda ya samu kansa cikin waɗanda za su shige ta shine umayya dan kalab da wanda suka bi gacinsa daga cikin ayyukansa munanan ayyukansa da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya ce zai shiga wutan wuta wacce take mai kunna kanta mai rura kanta alladhi kazzaba wa tawalla shine wanda ya karyata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi manzon Allah ya zo da ni ya zo da alqur'ani umayyatu bin khalaf ya karyata kuma ya dinga gana azaba ma wanda ya gaskata shine Allah ce allazi kazzaba wanda ya ƙaryata alqur'ani wata walla kuma ya juya baya daga umarnin alqur'ani alqur'ani wani umarni ya bayar shine a kadaita Allah madaukakin sarki da bauta a bar bautan gumaka suka ce a ja'alil alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu a sanya abun bauta zama kwaya ɗaya kawai wannan abun ban mamaki ne saboda su sun tashi sun ga iyaye da kakanni na bautan alloli guda ɗari kaza kuma a yau a ce kawai duk su bar bautan waɗannan allolin da suka tashi suka tarar da iyaye da kakanni kawai a ce a bauta wa Allah shi shi kaɗai wannan abun ban mamaki to shine ma'anar allazi kazzaba wa tawalla ya ƙarya ya ƙaryata alqur'ani kuma ya juya bawa daga umurnin alqur'ani shi yasa Allah ya ce yaslaha zai shige ta ita wuta mai kunna kanta kuma tarura tarura kanta yanzu wannan ayoyin sun yi magana ne kan umayya dan khalaf lokacin da sayyidina abubakar ya yanta bilal to sai kuma ayoyin da suka biyo bayan wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce wa sayujannabu hal atqa ita kuma wannan wutar da Allah ya ce shaƙiyin nan zai shiga umayya ɗan khalaf da ire-irensa Allah zai nisantar da wanda yake mafi taƙawa daga wannan wutar Allah zai nisantar da wanda yake mafi taƙawa daga wannan wutar wane ne mafi taƙawa shine sayyidina abubakar sayyidina abubakar me ya fito mana me ya bayyana mana taƙawarsa yanda ya ji raɗaɗi da ya ga ana gana azaba ma musulmi abin sai masa raɗaɗi a zuciyarsa ya yi ƙoƙarin nema masa mafita to shine Allah ce wa sayu jannabu hal'atka wanda yake mai taƙawa taƙawarsa ta kai ta kawo Allah maɗaukakin sarki zai nisantar da shi zai tseratar da shi daga ita wannan wutar da aka ce shaƙiyin can zai shiga waɗanne ne siffofinsa allazi yu'ti malahu yatazakka waɗannan su ne siffofinsa siffarsa ta farko yu'ti malahu yatazakka bayan taqawa taqawarsa da ta yi tasiri cikin zuciyarsa yu'ti malahu yatazakka zai je ɗebo ɗumbin dukiyarsa ya zo yana ƙoƙarin tsarkake kansa a gurin ubangiji yana ƙoƙarin tsarkake kansa a gurin ubangiji shine ma'anar yu'ti malahu ya tazakka yanzu sayan bilal da yayi ya yanta shi ai neman tsarkake kansa yake gurin ubangiji yana nema ya samu tsarki a gurin ubangiji shine yu'ti malahu ya tazakka yana kokarin tsarkake kansa daga zunubansa daga aibobinsa a gurin ubangiji subhanahu wata'ala karkashin wannan gabar Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi a cikin tafsirinsa ya ce wannan dalili ne da yake nuna cewar duk wani ciyarwa da za ka yi wadda take ta mustahabbi ma'ana duk wata dukiya da za ka fitar ka ciyar don neman yardan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama da sharaɗin ka sauke wajibin da ke kanka mun gane bayanin yanzu idan za ka fitar da dukiya ka ciyar da ita fi sabilillah ka yi sadaka ka yi kyauta ka taimaka wa gajiyayyu ka taimaka wa miskinai to ya zama da sharaɗin ka sauke wajibin da ke kanka ya ce matuƙar ba ka sauke wajibin da ke kanka ba kuma ka je kana ciyarwa a nan kana ciyarwa a can ba zai amfane ka ba saboda a nan da Allah ya ce yi uti malahu ya tazakka yana zuwa da dukiyarsa don ya tsarkake kansa tsarkake kai zai samu ne a yayin da mutum ya sauke wajiban da ke kansa ya ce yanzu misali a kaddara akwai bashi a kanka ana bin ka bashin naira dubu ɗari sai ka je ka ɗebo naira dubu hamsin sai ka yi sadaka da shi bashin can kuma fa baka biya ba sadakan nan da ka yi shin wajiba ce ko mustahabbi mustahabbi biyan bashi wajibi ne ko mustahabbi wajibi ka bar wajibi ka je kana mustahabbi iyalanka ka bar su a gida ba abin da za su ci ka je kana sadakan dubu goma dubu ashirin su kuma ba abin da hatsi wannan baka saya musu a gida ba shin wannan dukiyar da za ka je kana ciyarwa a gefe daban bayan ba wajibinka nan baka sauke ba za ka tsarkake kanka da wannan dukiyar gurin ubangiji bayan ka bar wajibin ya ce da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewar wancan dukiyar da ka je ka ciyar allah ba zai karbi ciyarwar taka ba shine ma'anar ya tazakka yana kokarin tsarkake kansa zai tsarkake kansa ne idan ya sauke wajiban da suke wuyansa in ya sauke wajibi da Allah ya ɗora masa haƙƙin da ke wuyansa ya sauke shi to zai iya ɗaukan dukiya ya je yana ciyarwa a nan yana ciyarwa a can don ya tsarkake kansa gurin ubangiji kuma zai tsarkaka gurin ubangiji amma matukar wajibin da ke wuyansa bai sauke ba ya je yana ciyarwa a nan da can to ba zai tsarkake kansa gurin ubangiji ba wannan shine fikihun da abdurrahman bin nasir as-sa'idi ya fitar karkashin wannan gaba ɗin ya ce ba da za a yi mutum ya zo yana tsarkake kansa da aikata mustahabbi amma kuma ya bar wajibi wajibi shine ake aikata matakin farko don neman tsarkaka gurin ubangiji a mataki na biyu kuma sai mustahabbi ya mara masa baya bayanin da yi kenan to alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yake zuwa da dukiyarsa dan ya tsarkake kansa gurin ubangiji subhanahu wata'ala wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wannan gabar ko wannan ayar malamai sun mata fassarori guda biyu fassara ta farko wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza wannan sadakar da yake yi baya nema wani ya saka masa baya neman gurin wani ya rama masa shine wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa a wajhi rabbihil a'la sai dan neman yardar ubangijinsa wanda yake mafi daukaka wala saufa yarda kuma ubangijin nasan zai yarda da shi wannan fassara ta farko kenan kenan abubakar da ya je ɗebo makudan dukiya ya zo ya ciyar dan ya sayi bilal ya yanta shi bawa nema wani ya saka masa shi yasa babansa da ya ce me zai sa ka je kana sayan kyamurarru wanda yunwa ta ce ta cinye su tunda ai umayya dan khalaf ya ta gana masa azaba ya lalace hakanan sayyidina abubakar ya zo ya saye shi sai mahaifinsa ya ji labari ya kira shi ya ce a'a abubakar karkana haka kuskure ne in za ka saya ka yanta sayi kattima da katuwo ka yanta su wanda in wani abu ya tashi za su tare maka sayyidina abubakar ya ce a'a ba don haka yake ba yana neman yardar ubangijinsa ne shine allah yake ƙara jinjina masa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza baya neman wani ya saka masa da wata ni'ima dangane da wannan dukiya da ya kashe maƙudai illa btigha a wajhi rabbihil a'la sai dan neman yardar ubangijinsa wanda yake mafi ɗaukaka wannan fassara ta farko kenan da aka yi ma wannan aya fassara ta biyu da aka yi ma wannan aya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wata minna da wani yake da ita a kansa da zai je ya ɗebo dukiya ya zo ya sayi bawan nan don ya fanshe wannan minnan da yake da ita a kansa ai mun san minna shine mutum ya maka wani alheri ai yanzu yana tattacewa a kanka ko to yanzu idan wani abu ya same shi za ka yi ƙoƙarin karama wannan alherin da ya maka to shi abubakar ba wai don ya rama alheri ba don wani ya masa alheri ba ne yanzu zai rama ba don haka yake ba kuma an samu riwayoyi guda biyu da suka fito da wannan fassarar ko suka karfafi wannan fassara ta biyu cewa abin da saidina abubakar yake na ɗebo dukiya ya zo ya sayi bawa ya ‘yan tashi ba wai yana yi ba ne don ya rama ma wannan bawan wani alheri da bawan ya masa a'a illa bitiga a waje rabbihil a'ala yana yi ne don neman yardan ubangijinsa to akwai riwayoyi guda biyu da suka ƙara ƙarfafar wannan fassara ta biyu riwaya ta farko riwaya ce da aka samo ta daga ata da bahak da kuma ibn abbas manyan masanan tafsirin alkur'ani mai girma cewar mushirikai sun yi ta'azabtar da bilal umayya ɗan kalab shine jagoransu wajen azabtar da bilal saboda bilal ɗin bawansa ne bilal kuma yana ahad ahad ahad ahad ma'ana allah shi kadai ne shi kadai ne ba zan yarda da abin da kuke kira na gare shi ba na bautan lata da uzza allah shi kadai ne shi kadai ne ana haka sai annabi ya zo wucewa bilal yana cewa ahad ahad ahad ahad annabi da ya ji abin da bilal yake faɗi sai annabi ya ce ahadun yunjika wannan ɗaya-ɗayan da kake kira wato Allah yanayi da kake ciki na wannan azabar zai tseratar da kai annabi ya faɗa ka sai wuce abinsa ya tafi da ya je suka haɗu da sayidina abubakar sai annabi yake cewa ya ababakar inna bilalan yu'azzabu fillah yace ya abubakar kai bilal ana gana masa azaba saboda Allah saboda musulunci abubakar annabi yana wannan maganar sai abubakar ya gane mai annabi yake nufi abubakar sai ya tashi bai ce wa kowa komai ba sai tafi gida da ya je gida sai ya ɗauko jakarsa cike da kuɗi sai ya taho da wannan jakar tasa da ya zo sai tadda mushrikai ba su gushe ba suna ganawa bilal azaba wanda kuma yake gaba-gaba shine umayya dan kalab sai ce wa umayya dan kalab a tabi'u ni bilalan shin za ka siyar min da bilal sai umayya dan kalab ya ce kwarai zan siyar maka to sai sayyidina abubakar a take sai ya saye shi sai ya yanta shi to da ya saye shi ya yanta shi sai mushirikai suke cewa ai ba komai ya sa abubakar ya sayi bilal ya yanta shi ba sai dan wani alheri da bilal ya yi wa abubakar yanzu abubakar zai rama masa to sai Allah ya mayar musu da martani ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wai dan wani ya masa wani alheri bane yake so yanzu ya rama ma wani wannan alheri da ya masa illa mutiga a wajhi rabbihil a'la a'a ya saye shi ne ya yanta shi dan neman yardan ubangijinsa wanda yake mafi daukaka kenan Allah da kansa ya mayar musu da martani cewa Abubakar ba wai ya sayi Bilal ya yanta shi bane saboda Bilal yana da wata minna akan Abubakar akwai wani alheri da yawa Abubakar akwai wata ni'ima da yawa Abubakar yanzu kuma Abubakar yake so ya rama masa ya masa mukafa'a Allah ya ce ba haka bane illa bitiga a wajhi rabbihil a'la akwai riwaya ta biyu wacce aka samo ta daga sa'idu dan musayyib shi ma na cikin masana tafsirin alkur'ani mai girma yake ba da labari cewar labari ya iske shi kan cewar umayya dan kala ya ce wa sayyidina abubakar lokacin da sayyidina abubakar ya tambaye shi za ka siyar min da bilal sai ce wa sayyidina abubakar e zan siyar maka amma kuma ba kuɗi za ka bani ba umayya dan kalab ya cewa wannan ita ce ruwa da na muku ishara kan ta dazu yace zan siyar maka da bilal amma ba da kuɗi ba akwai bawanka nistas shi kuma wannan bawan mushriki ne bawan sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya kada ya rawa nistas ya shiga musulunci yaki yana shirka to shine da sayyidina abubakar ya je sayan bilal gurin umayya dan kalab saboda cutar da bilal da umayya yake yi sai umayya ya ce zan siyar maka da bilal amma ba da kuɗi ba zan siyar maka shi da nistas tun da shi nistas yana kan addininsu na shirka kuma bawan abubakar ne shi kuma bilal yana kan addinin musulunci amma bawan umayya ɗan kalab ne umayya ɗan kalab kuma mushiriki ne sai ce zan siyar maka da shi amma ba da kuɗi ba da nistas ma'ana ka bani nistas ni kuma in baka bilal to sai na abubakar shi ma haka ya fi so ya ce shi kenan karbi ni stars gashi tun da dama mushiriki ne ba amfanin in ta zama da mushiriki ba ni bilal din sai ba shi bilal ya karbi ni stars sai sai na abubakar ya ce na yan ta kai gaya wa bilal mushirikai da suka je suka ce a'a ya rama wa bilal ne bilal dama ya masa kaza da kaza da kaza shine yau kuma ya fanshe shi da wannan bawa ni stars din dan ya rama masa abin da ya masa na alheri sai Allah ya mai da martani wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiga a wajhi rabbihil a'la ba wai akwai wata ni'ima bace da take gurin wani da yake so ya rama ma wannan wani ni'imar da ya masa shi sayyidina abubakar yayi ne dan neman yardan ubangijinsa kuma wala saufa yarda ubangijin nasa zai yarda da shi to anan gurin yan uwa isharar da nayi dazu cewar sayyidina abubakar ya sayi bilal da ukiya arba'in ko nan kuma gashi wannan riwayar ta ibnul musayyib ta bayyana cewar ba ma da kuɗi ya sayi sayidina ya sayi bilal ba ya saye shi ne da canji ya ba da bawan sanistas mushiriki shi kuma umayya ya ba shi bilal da ya ba shi bilal sai yanta bilal to yanzu ya za mu yi da waɗannan riwayoyi ina ga sai mu jinkirta sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukakin sarki gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh